إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة
a yau muna takwas ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2026 a barkanmu da sallah barkanmu da ƙari wannan ibada ta azumin watan ramadan allah subhanahu wata'ala ya gwada mana farkonta kuma ya gwada mana ta. muna fatan allah subhanahu wata'ala ibadodin da muka yi allah ta'ala ya karbe su sanya mana su cikin kyawawan ayyukanmu su zamanto sanadiyan shiganmu gida aljanna kuma su zamanto sanadiyan rabuwanmu da dukkan wata matsala da duk wata damuwa Allah ya karba mana wannan to insha Allah kamar yadda dai muka yi alkawari cewa a bayan sallah ranar alhamis ta satin sallah insha Allah za mu dawowa karatu gashi kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya nuna mana wannan rana ga mu mun dawo domin ainihi a mu ci gaba da karatun da muka saba yi sati a wannan masallaci na al'imamu malik mun gode ba Allah subhanahu wata'ala da muka yi alkawari kuma muka cika mun gode ba Allah ta'ala da bai gama mu da wata jarrabawa da ta hana mu wato fara wannan karatu a wannan rana ba Allah shi ne abin godiya Allah subhanahu wata'ala shi ne mai nema mai baiwa akan kowa Allah ya mana nema da baiwa kuma mun gode kuma Allah ya dada mana ya kara mun Allah wannan littafi da za mu fara karantawa na minhajul muslim Allah ta'ala alkhairin da ke cikin shi Allah ka bamu abin da ke cikin shi na yin aiki Allah ka taimake mu da yin aiki abin da ke cikin shi na riƙewa Allah ta'ala ka taimake mu da riƙewa malam yace bismillahir rahmanir rahim za mu fara karatun wannan littafi da suna Allah subhanahu wata'ala mai yawan rahma Allah mai yawan jin kai muqaddimatu tab'ati al-ula muqaddiman bugun littafin na farko malam yace alhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah rabbil alami mahalicin kowa da komi wanda ya halicci dukkan duniya gaba daya abinda ake ce ma al'alam shine duk wanda ba Allah ba banda Allah kenan Allah shi halicci komi shi kuma Allah dama Allah ne mai girma da daukaka to godiya ta tabbata gare shi saboda kasancewa shi shi duniya shi halicci kowa shi halicci komi wa ilahil awwalina kuma Allah ta'ala shine abin bautawan mutanen farko farkon mutanen duniya ba su da wani abin bauta sai Allah wal akhirina kuma Allah ta'ala shine abin bautawa na mutanen ƙarshe waɗanda suka zo ƙarshen duniya to ba su da wani Allah wanda za su bauta ba sai dai shi Allah wanda ya duniya gaba ɗaya wa salatullahi kuma tsiran Allah wa salamuhu da amincin shi Allah subhanahu wata'ala wa rahamatuhu da kuma rahamomin Allah ta'ala wa barakatuhu da kuma albarkar da Allah yake saukarwa yake sa makomi ta ƙara tabbata ala safwati khalqi akan zababban halittar shi akan tataccen halittar shi wanda yake shine tatacce tsabtatacce mai kirki wanda ya fi kowa kuma shi ne zaɓaɓɓe cikin zaɓaɓɓu waɗanda Allah ya zaɓa domin da Allah sallallahu Alaihi wasallam yana gabansu wa khatami anbiya'ihi da kuma ƙarshen annabawan shi ƙarshen annabawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan shi babu wani annabi bayan shi babu wani manzo da Allah ya aiko shine ƙarshen su Allah ta'ala ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin shine ƙarshen annabawa da shi Allah ta'ala ya cika annabta da shi Allah ya cika manzanci duk wanda ya zo baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya zamanto mabiyin shi sai dai ya zamanto malik ya zamanto wali ya zamanto shahiri ya zamanto salihi ya zamanto musulmi mumini mutune kirki nan za ya tsayawa sai dai ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam in yana so ya kama da duniya lafiya wa rusulihi kuma shine cikamakon manzannin Allah gaba daya mana shine karshen su to amincin Allah subhanahu wataala da tsiran shi da rahama Allah da albarkan Allah su kara da duwa da tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina shine shugabanmu muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin da kuma iyalan shi waɗanda suke masu tsarki waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ala al-bayti wa yutahhirakum tatheera ku mutanen gida na Annabi sallallahu alaihi wasallam iyalin gida Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana so ya tsarkake ku sosai to shi zabaran yace wa alihi at-tahirina iyalan shi waɗanda suke masu tsarki da nassin alkur'ani tsarkaka ne wa sahabatihi ajma'in da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansu iyala annabi sahabbai ne amma su sahabbai ba iyali ba ne domin sahabi shine wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kenan duk iyalin gidan manzala sahabbai ne amma sahabbai ba dukkan su suke iyalin gidan annabi ba sauraka abubuwa ne guda biyu kuma ba yadda za a yi mutum ya zamanto mabiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin manzala mai imani da manzala sai ya yarda da bin duka sai ka yarda da iyali kuma sai ka yarda da sahabbai kuma sai ka yabi kowa sai ka ga girman kowa sai ka ga darajar kowa kakkare na kode cikinsu kakka wulakanta kode cikinsu duk wanda ya rena sabanin sallallahu alaihi wasallam to ba mabiyin manzo Allah bane haka ma duk wanda ya rena iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mabiyin manzo Allah bane dole sai ka hada su gaba daya ka so su ka kamlace su domin kowane yabo ya zo a kansu Allah ya yabi iyali su kadai kuma ya yabi sahabbai su kadai manzo Allah ya yabi iyali su kadai kuma ya yabi sahabbai su kadai kuma ya nuna imanin ka ba yadda za a yi cika sai ka so iyali sai ka so sahabbai saboda ka ba abu ne na ka tsaya ka kalla ka ce to ni na dauki wannan ba shi ma wannan yazo ce ya dauki wannan haka za ka ganin mutane musulmi mun kasu gida biyu wurin mi wurin iyalin annabi wurin sahaba annabi za ka ga mun hiba da karhi akan sahaba annabi akan iyali wasu kuma sun yi daukar iyali akan sahabbai to duba daidai bane sai ka ɗauke su gaba ɗaya sai ka yarda da su gaba ɗaya sai ka so su ka ƙaunace su fiye da yadda kake ƙaunar kowa bayan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an za ka zama tuwa mai imani don wani yadda ya rungumi sabayan amma ina ganin suwa ne ne ma iyali kaga wannan cin mutunci ne da wulaganci baka san su baka san sabai baka san su ba wani kuma yadda ya rike iyali cewa yake so a yi sahabbai shi ma bai san su ba ka san iyali ba ka san sahabbai ba duk wanda ya san iyalin manzala to ya kamata ya san sahabban manzala duk wanda ya san sahabban manzala ya kamata ya san iyalin manzala kowane cikin addinin musulunci babu buka ke gare su a cikin sahihul bukhari a cikin sahihul muslim a cikin sunan abi dawud a cikin sunan tirmidhi da tafan musulunci diyaban su ke akwai kai dungurin kuma cikin alkur'ani mai girma yaban kowa ke akwai kenan me ake so ka yi kama annaba ne ba yi waka ce wannan annaba Allah ya yaban shi na yi son shi ba na son wannan ba za ka yi wannan ba duka za ka rungume su gaba ɗaya duka Allah ya baka labari kowa da ma Allah ta'ala ba zai yabe shi da irin yadda ya bi ɗan uwan shi kowa da irin yaban da ake mashi to haka su ma sahabbai haka su ma iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi kuma rama Allah subhanahu wataala ta kara tabbata wa maghfiratuhu kuma gafaran Allah ma ta kara tabbata littabi'ina ga tabi'ai su ne waɗanda suka suka ga sabon manzon Allah suka suna masu imani suka koyi karatu a wurinsu wa tabi'ihim da kuma tabi'an tabi'ai kenan mabiyan tabi'ai su ma waɗanda suka bi su ne bi ihsani da kyautatawa ila yaumiddin har zuwa ranar tashin alkiyama ranar sakamako ranar da Allah ta'ala zai saka ma kowa Allah ya tabbatar da haka Amin.
bayan malam ya yi godiya da salati da aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan shi ƙala ya ce wa ba da bayan wannan faƙad sa'alani lalle sun tambaye ni babul ikhwa waɗansu daga cikin ‘yan uwa a salihi na mutanen ƙwarai min madinati wujida daga garin wujida wasu mutane ne mutanen kirki daga garin wujida ina ne garin wujida yake bilbiladil maghribiya garin wujida yana nan a cikin garuruwan da suke kasan maroko domin shi ma marubutun littafi dan can wajen muna ganewa ko dan aljeri ne da kuma maroko da aljeriya akwai iyaka ko bilbiladil magribiya a garuruwa na magrib magrib su ne wato garin maroko ko kasan maroko ayyama ziyarati sun yi mani wannan roƙon da tambaya ne yayin kwanakin da nake ziyara litilka diyaril islamiyya ga waɗannan gidajen na musulunci mana waɗannan garuruwa garuruwan da duk musulmi ne ke rayuwa a ciki to ziyarar da nema waɗannan garuruwan sai wasu 'yan uwa suka yi amfani da wannan damar da suka ganna a garuruwansu suka ce don allah wato ga abin da suke so munina sa'alani ya ce ɗaya daga cikin ‘yan uwa ya tambaye ni bi munasabati da'awati saboda wato da'awata da na yi al'ihuwan da'awar da na ma ‘yan uwa wa'azi da na yi faɗakarwa da na yi da kira ilal kitabe zuwa alƙur'ani wani abin ba a gyara ta zama na tsoye kitabe zuwa alkur'ani wa sunnati da kuma sunna wadda bai suke bima da kuma kira da nai mutane su rike alkur'ani da sunna su rike su gangam me yasa li'annahu ma saboda qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabilu najatil muslimina sune hanyar tsira ta musulmi ruwan da ke sanya tsira duniya da lahira to rike alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa masdarul quwwa kuma sune tushen karfi wal khairi kuma sune tushen alkhairi lahum ga musulmi fi kulli zamanin wa makana a cikin kowane wuri a cikin kowane zamani in kana so ka tsira to ka riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka riko da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka karance su sosai ka fahimce su sosai kitabu sunna ba da baki ba ka koyi su ka san su ka dage ka yi ta neman su kana magana da baki kansu kuma kana neman sanin su cikin bakin ka kai baka san ma mai kitabu din ba cikin baki baka san mai sunna ba ka san mu muna da matsala akwai matsala ga rayuwar mu muna bata lokaci kaga mutum ya tsaya kan ƙur'ani da sunna ɗin tsaba shekara talata amma bai san su ba dan Allah ne kake yi ba ka da wani abu da kake jin darajar shi kuma baka san su ba to aikin me kake shekara ta zo har talatin saboda anya dan Allah kake faɗin wannan Qur'anin da sunna ka a takaice ka san me Qur'ani baka sani me sunna baka sani yan aka maza ka ce Qur'ani da hadisi kawai to me hadisi baka sani to ba ma hadisi kwara daya babu duk shekarun da kai saboda Allah me kake sai da Ali ya ce za kun tafi amrin fa kun fi idan ka kasance cikin al'amari to a ganka dumu-dumu a cikin shi amma harkar duniya ce yau da ka fara gobe inda ana samu to ka san ta yadda take da ka fara ta yau gobe shi biko to don an tambaye ka ka iya bayani amma addini ka dogara da malam malam ya ma bayani shi ya san ƙura'ani da suna domin hankalinka ba wurin yake ba to mu ji tsoron Allah da abin da za mu rike ya mace ba gudu ba ja da ba ya kamata mu san shi amma mu bayani takaitacce game da shi mu rike to ba mai yawa amma in duniya ce za a yi mun bayani mu rike ta da kyau domin kar ta kurce mu to in kana wasa da irin wannan aljanna ba ta kurce maka to Allah zai tambaye ka me Qur'ani me sunnan baka sani ba me zaka ce ma Allah to wajibi ne musan waɗannan ba wai dole dole ne ka yi sani dole ma ka sani bari ma kawai ka a nemo wani rangwame rangwame na wurin Allah kawai dole ka sani dole ka tashi ka yi karatu ka yi ƙoƙari kuma karatun nan ka riƙe wanda kake iya riƙewa kakka yi wargi kakka yi sake wanda kake iya riƙewa riƙe wanda ya karin ka kuma dama la yukallifu Allahu nafsan illa illa wus'aha to da haka Qur'ani da sunna sune hanyar tsiran musulmi sa'annan kuma su ne tushi su ne gindin samun ƙarfin musulmi musulmi ba su da ƙarfi in ba su riko da alkurani da sunna musulmi ba su tare da alkhairi in dai ba su riko da alkurani da sunnan manzo Allah sallallahu a kowane zamani kowane lokaci kuma a duk inda mutum yake a garinku a ƙasarku a ƙasashen waje da inda kake alheri yana tare da kai in dai kana tare da alkurani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to na kira mutane ne na kwadaitar da su akan riko da Qur'ani da Sunna shine wasu daga cikin waɗanda suka saurari wa'azin da nayi da wazuzzukan da nayi ta yi kauyuka da garuruwa shine suka roke ni sa'alani zalikal ba'dul mu'min malam yace waɗannan bangaren na mai imani sashen mai sashen mu'minin sun tambaye ni an adha in aza in rubuta lilfi'atil mu'minati hunaka ga ainihi gungu-gungu na masu imani a can a wannan wurin inda na ji wa'azi wal jama'ati salihah da kuma al'umma waɗanda suke mutanen kirki mutanen kwarai fi tilkar rubu a cikin waɗannan gidajen da waɗannan garuruwan arrubu jami'i na arrabu arrabu shine gida da larabci suna ne daga cikin sunan mai gida sai a ce arrubo da yawa kenan arrabo kuma shine gida ko mu da wasu ai gida yana da suna ko banda gida akwai ha mahalli mahalli to larabci ne amma dai ba komitin da dai ba wuce da kace mahalli yana ganewa amma hausa nake so in ji akwai wata hausa banda gida mazauni masauki a masauki masauki ba gida ne da dindindin ba kamar ba kuwa ke ce ba masauki an wani mazauni bagire bagire ya yi wuri ke kowane wuri ko gida ko ba gida ba amma da shi ba yana iya zama da sunan gida to haka larabci shi ma akwai albaita akwai addar akwai arrabu duk sunayen duk sunayen gida ne to shine ma ne yace bi tilkar rubu'i a cikin wadancan gidajen in rubuta masu kitaban wani littafi ashbaha wanda ya hiyin kama bi minhajin da ainihi wata hanya tsararra da wani tsari da za ni tsarawa ga yadda ya kamata musulmi ya gudanar da rayuwar shi muna ganewa shine minhaj kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja minhaju shine hanya tsari au qanunin ko kuma wani littafi wanda yafi kama da wani kundi ko wata doka qanuni shine wato doka shi ake ce ma qanun muna ganewa ku doka ka san doka za a yi doka misali dokan mota da ya take me ya kamata ka yi in ka sai mota ta zamanto kana da lasin na tuka ko sa'an nan mota tana da mi tana da takardu da aka auna ta tana da lamba tana da inshora assurance tana da mi tana da vignette takarda nawa biyar a ga wannan doka ce in kana so ka zanna lafiya da motar ka to haka za ka yi haka ma babur motar ka shi ma in kana so ka zanna lafiya sai ka yi mai awo sai ka mai lamba ko yawa ka mai assurance ka mai vignette kenan gaba gada da inda kake so sai ka yawo ko ina dokar ɗan ƙasa duk wanda ya shekara nawa me ya kamata yi karmi ya yari ya yi bayani karta da mi takarda haihuwa wannan ita takarda haihuwa tun ɗan wata ɗaya ba dokar ɗan ƙasa tun daga radda aka yi shi ya takarda haihuwa yi mi yana sunalita yan kuma kai shekara nawa za ka yin karta shekara sha takwas ko to daga nan ya zama wajibi gare ka to kaga duk doku shi yake ce makanu doka ce kowane abu yana da dokar shi kawai gida kawai ba za ka je ka iske hili kawai ka kai rami ka yi bandashen ka yi gini ba yawa sai ka nemuwa yawa sai ka nemi masu da gida shi sai ka nemi dalalai ka ce kaga wani wuri ya burge ga da Allah su nemo ma bai gidan su nemo ma ya za ka mallaka wurin ko ba haka ba zo su baka takardu ka shi ai gida na wane ne kuma ga takardun shi kuma ga kulin shi ma'ana da kanuni shi ne doka doka akan komi to shi ne yace littafin ina so ya rubuta musu shi yayi kama da wani tsari ko kuma wata doka mun ga dai doka take ko ma'ana doka ce akan ka matsayinka na musulmi matsayinka na musulmi ya kamata ka gudanar da rayuwarka duk abin da yake cikin wannan littafin shine malam ya tsakuro su daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai shi littafin zai zama dole sai ka bi shi ba a babu littafin da ya zama wajibi a bai sai alkur'ani ma ci alkur'ani ake tsakuro ayoyi amma wa'azi da su ko ba haka ba yawwa yashmal yashtamilu ko yashmalu kullu ma yuhimmul muslima wannan littafin ya shafi dukkan abinda ya damu musulmi as-saliha musulmin da yake mutunan kirki ne fi aqidati a cikin aqidar shi mutunan kwarai ne a cikin aqidar shi to da abinda ya shafi rayuwar shi ta addini ta aqidar shi wa adabi nafsihi da kuma ladabban kanshi ya shafi musulmi cikin dukkan abinda ya damu musulmi a cikin ladabban da suka shafe shi da kanshi duk waɗanda abubuwa da mala yake wani duk za mu gani su ɗaya bayan ɗaya insha Allah wastiqamati khuluqi da kuma daidaituwan ɗabi'un shi wa ibadati da kuma daidaituwan yin ibadar shi da rabbihi ga Allah mahalicin shi wa mu'amalatihi li ikhwanihi da kuma mu'amalar shi ga ƴan uwan shi yadda za a yi mu'amala zai hada da 'yan uwanshi musulmi ala an ya kunar kitabu qabisan malam ya ce a kan na rubuta wani littafi ya zamanto shi littafin kamar kyastowa ce qabisan min nurillah daga hasken allah subhanahu wa ta'ala hasken allah shi ne mi alkurani fadja'akum min allahi nurun wa anzalna ilaikum nuran mubina mun saukan muku da haske wanda yake bayanin komi to yace akan littafin ya zamanto yana magana ne game da ayoyin Allah subhanahu wataala na alqur'ani mai girma wa falqatan da kuma ainihi tsagowa falqa kenan inna allaha faliqul habi min shamsil hikma daga ainihi ranar hikima al-muhammadiyya ta muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala ya kuruju sauraka littafin ba zai hita ba an da'iratin kitabi wa sunna daga da'ira ta alkur'ani da sunnan manzo Allah ba mana zai ta zagayawa don haka ja ka dawo dalilin mu qur'ani ne da sunna haka littafin yake wala ya adu kuma littafin ba zai wuce halatahuma zagayensu ba halata hala shi ne zagayi baya da bambanci da da'ira duk manusu guda ɗaya duk abin da yake zagayi zero haka yake sarkin shi yake ce ma mi shi yake ce ma da'ira shi yake ce ma hala abin da za ku zo ku kewaya za ka kewayayyen wata ana ce ba mi yawon kamar yadda mai littafin makama yake cewa mutane suka zo suka zagaye ni ihalatal qamari irin yadda wato wata yake zagaye haka suka zo suka kewaye ni kamar yadda wata yake kewaye haka aka zo aka yi mani kuri yana ba da labari ya je wani gari daga cikin garuruwa ya dauko ilimi yana wani duk mutane shi suka zo wani shi suka kewaye shi irin yadda wata yake kewaye yi muna ganewa ko shi yake ce ba da hala da da'ira duk ma su guda daya amma hala da mi yawa da ha'un ba da ha'un ba kan ka je ka rikice wurin bazara ka ce wala ya adu halata huma halinsu ko kuskure na hala da ba ha ba ha ba ha shi ne abin nan shi ne zagayi wala yan fasilu kuma littafin ba zai rabu ba an markazi isha'ihima daga ainihi markazin wato wuri shake ce ma markaz kuma markaz ake ta ba a cewa markaza markaza ba larabci ba ne markaza hausa ce sai ka ga wani wuri an rubuta ma kuma wanda za yi magana markazatul islam tu an samu ta tu markaz yake kawai haka yadda ka ganyar rubuta haka yake babu tawon gaban zai kawai yake markaz kuma ka ki saba da markaz kamar cewa markaza markaza ba larabci ba ne an markazi daga ainihi wuri abinda ake ce ma markaz shine center da larabci markaz shine wurin da wurin da ake yin sansani a tabbata a wurin muna ganewa ko ya wurin da za ku mai da ƙarhin kurin rakaza yurakiz tarkis to mala yace wala yanfasil shi littafin ba zai rabu ba an markazi daga ainihi sansanin isha'ihima wurin watsawarsu isha'a shine watsawa haske hasken da zai watsu ya bazu ko ina kamar hasken rana bi halin min al ma'ana littafin ba zai rabu da wato aiki da hasken alkur'ani da miba da sunan manzalar sallallahu alaihi wasallam bi halin da kowane hali min alhawali daga cikin halayen da littafin ya shiga yana nan dai a karkashin mai alkur'ani da sunan manzalar sallallahu alaihi wasallam to malam yace wajabtul ikhwata salihin yan wannan na kwarai mutanen kirki sai na karba musu ila ma talabu ya zuwa abin da suka nema sun bukaci in rubuta masu littafi ko yake to sai na amsa masu basta'antullaha azza wa jalla sai na nemi taimakon Allah subhanahu wataala fi wad'il kitabi a cikin aja littafin al-matlubi wanda aka bukaci in aza in rubuta au al-minhajil marghubi ko kuma a wurin aza tafarki wanda ake kwaɗayin in aza in tsara ma mutane wa khaztu mala yace sai na kama na shiga shine akhaztu na da kufa min yaumi audati tun daga ranar dawowa ta ila diyaril muqaddasa ya zuwa garuruwa masu tsarki ina ne garuruwa masu tsarki makka da madina ko awwa shi wannan malami mazamnin madina ne madina yake zamne yana cikin malaman da suke karantar da addinin musulunci da koyarwa da fadakarwa a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci mai tsawo ya kwashe kusan shekara hamsin a masallacin annabi na yake karatu kusan wurin karatun shi yana daga cikin wuraren karatun da kowa ya zuwa wuri ne ana karatu kuma ana nishaɗi ana ban dariya mutum ne wanda ya iya faɗakarwa asalin shi amma mutumin algeria ne mutumin algeria ne zuwa ne irin zuwa ya kai mutum da kuma a rabon mutum ba ya wuce shi allah ya taimake shi aka ga yana da karatu yana da ina ga asali ma ya je ne da suna aikin jarida dan jarida ne da ce irin yan jarida ne zaka masu kasan su laraba suna da wannan kokarin zaka samu mutum ya yi karatun addinin musulunci kuma sai ya rike wata sana'a shi yana yana wannan yana wannan kuma sai ka same ko ina mai karhi ne wurin sana'a shi yana da karfi haka wurin karatun addini gaske malami ne mutum mahaddaci sosai ma kuma ko abin nan ne ko gyaran rediyo yake ko gyaran agogo yake ko dan jarida ne ko gyaran mota yake amma fa ba kamar mu bane ka san mu da zarar mun shiga wani aiki sai mu aje karatu sai mu ga abun kunya ne ina wannan aiki kuma ce ni malami sai kaskancin ya kai kaskanci haka muke gani kana ta koyan addinin ka kana ta koyan karatun ka sai ya zube tun kana iya an wani ya hwada ka tada sai ya kai in ya hwada baka san ma ya hwada ba to da rabanka da karatun kamanci to su laraba ba su da wannan za ga mutum abin nan gyaran mota yake amma duk juma'a sai ya yi hudu ba akwai masallacin da za ta yi hudu ba juma'a ka zo kana kallon shi wa mai gyaran motar nan ne kuma ke hudu ba a sha maka rawani da alkyabba malam an kare kuma ya ta kwankwaye sai zo ya aikin shi kuma abin da ba mai yawa ke kamar mu kusan karatun addini muna da yin shi ne saboda rashin aiki da ya samu to shi ke da an bashi wannan ya kai wulakanci da ake ma ilimin addinin musulunci karatun addinin musulunci mataki ne daga cikin matakai na neman rayuwa in ka same shi kuma sai ka rike kuma sai ka ta neman rayuwarka haka ake har abada in almajiri ne kai ka samu kasuwanci kana yi to kakka bari ka ci gaba da zuwa makaranta biya ke hanawa ran da jarabawa ta zo dai kaga asirin ka ba zai tono ba amma dai kana zuwa makaranta Allah ya kwace kayan shi kaga dai dama dai da kudi na yana zuwa sai ka ci gaba ka saba da ba amma sai ran da ka rasa ka rasa inda zaka ce bari ne mu tafi makaranta aga ai abun bai ba Allah ta'ala so yake in ya baka nima ka yi amfani da ita kowane lokaci ka ta aiki da ita Allah ya samu dace to ya ce wa akhadtu sai na dukkufa na mai da hankali na mintin daga yau mai ranar audati dawowa ta ila diyaril muqaddasati ya zuwa gidaje masu tsarki fil jami na dukkufa a wurin tattarawa wata aribi da kuma har hadawa duma na su guda daya muna ganewa ku a shi rubin littafi in za ka rubuta shi sai ka tattaro ayoyi sai ka tattaro hadisai da maganganu duka ka tattara wuri guda daya sai ka zo ka zanki warewa kana tsakurowa kowane abu kana ajiye shirin shi haka ake yi sai ka tattara maddar karatun gaba ɗaya sai ka tattara shi wanda kake so ka rubuta littafi ɗin in ya so daga baya sai ka zanki diba wannan aya ta dace da nan ko bata dace ba ina ta dace in kai ta to shi ake ce mai aljam tattarawa gaba daya wattaribi da kuma rubuta littafin wattanki da kuma tacewa da kama tacewa tun daga ranar dawowa ta wata tsaye da kuma gyarawa in ka rubuta littafi kuma sai ka bi shi da ni yawa tacewa da gyarawa kana inganta nan aya ka rubuta ta daidai hadisi ka rubuta ya daidai matsalar ka ga yi ta daidai ko baka yi kana gyarawa haka ka je ka dawo ka je ka bayan da mutum ya rubuta allo ya wasali kuma sai ya biyo bayan shi amma daidai da haka nan bai wuce in ka kai darasin kuma mana ya ce nan wasani kasani kai sama ko ba haka ba nan kawo mai ruwa ce kai fa duk kadi ba kadi ba saboda gaba da gabanta ne alaƙin latifaraghi a bisa ƙarancin lokacina duk da lokacina kaɗan ne washti galibali ko wanshi galibali da kuma shagaltuwar tunanina duk da yake wato tunanina ya yi nisa wurin wasu abubuwa daban amma duk haka nan na rubuta wannan littafin zabarakallahu ta'ala malam yace kuma lalle Allah ta'ala ya sa albarka fi tilka suwai'ati a cikin waɗancan lokuta ɗin awoyi as-suwai'at tasbiri ne na sa'a lokaci yasalunaka anis sa'ati as-sa'a shine lokaci da larabci lokaci minti 60 shake ce mami sa'a awa guda kenan ko to suwai'at yan awoyi kamar da za ka ji cikin yan awoyi ne kaza a ga awoyin kamar nawa kenan in ka ce yan awoyi kamar nawa kenan kamar guda uku yan awoyi kaga ba su da yawa al'usbo'iya yan awoyin da nake da su a cikin sati Allah ya sa albarka a cikinsu kenan ba babaki cikin sati ba ya da cikakken awoyi waɗanda zai zanna waye wani abu sai yan kaɗan ba su wuce awa uku ga sati ko awa hudu ko kuma sati yana da awa nawa 24 su bakwai nawa ne ba mu da malaman matinan wurin ke Dari da hamsin da takwas wani ya ce da hudu ko wani ya ce da hudu kuma an rage an ce 147 da bakwai ko da nawa yau bakwai da ina ta samu ɗaya da ina da mota ko dai da takwas ha? to to cikinsu ba wa maki a awoyin da ke gamalan ba su wuce awa 30 ko 40 sauran awoyin da aiki ake ta yi shi za ya ce to Allah ya sa albarka cikin waɗannan 'yan awoyin allati kuntu akhtari ha waɗanda na kasance ina wato satarsu ina ɗan taɓo su haka su awoyin nauni lokuta na ne amma ina ɗan shiga cikin su haka ɗan samu in rubuta wannan littafin shi ne akhtari su Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce mamu kallo da ake cikin sallah inna ma khirsatu yaqtalisu ash-shaytanu min salati al-abd sata ce da shaytan yake ma mutum a cikin sallar shi in kana kallon wani wuri ana sallah to shaytan ne yake sace maka sallah yake dauke ma hankali kamar ya satan ma saboda an hankalin ka ya dauki dole ladar ka ta rage idan kaga ya sa ya an rage maka ladar sallar ka to shine khilsa wato dauka a ba abin nan ba ba mutum na sana ba a ɗauke maka ba ka ɗauke shi ba tare da ka sani ba shine khilsa ikhtilas min jaimi ayyami daga kwanaki daga ainihin aljihun kwanaki na muna gane ku shi yasa sata da larabci ana ce mata al-ikhtilas sata shine a ɗauke ma abu ka sani ba ba shine sata ba ai ba gaban ka ake ɗaukan ma abu aka ɗauka ma abu gabanka kwace ne amma ta sata da amma ko kana kwana a ɗauke ko kuma gwani Allah raba mu da gwanin sata ya zo ya sama hannu a hankali aljihu ya ɗauke ma abu ka sani to ya ce haka cikin aljihuna na kwanaki na na zan ɗaukike waɗanda yan awoyin ina amfani da su wurin rubuta wannan littafin kuna ganewa ku? bilhammi almaliyati kwanaki waɗanda suna cike bilhammi da damuwa tafkiri da kuma tunani mana akwai damuwa ta aiki akwai gajiya akwai kuma wato hidimomi na gida na iyalina inda yake mutanen ƙasar saudiya duk ba su da wannan matsalai ba ka da matsalar wani damuwa gidanka ba ka da malami ko ba cikin harami kake koya ba ko ma ina kake malami baka da matsalar komi ma'aikaci saudiya baka da matsalar komi rayuwa sai in kai ka jawo makanka matsalai maganinka dai suturarka abincinka ruwanka wutarka duk ba matsala bane wannan ko babu wani wanda yake kuka da su wannan kasashen babu ba mutunan da ko ɗan diga ne ya tsaye daga nan ka zo ka zanna tare da shi ka je na kukan ruwa ruwan sayansa ake ba ruwan sayansa ake saudiya ruwan za ka sai ba ba wai gidan ruwa ne za ka ta kada mota tanki ke yawo cikin gari tana rarraba muku ruwa motocin tanki saboda babu tiyuka ƙasar dutse ruwan haka ake tarabansu da tankunan motoci sai dai a baka muku a yi tabi gida-gida kowa da ma yana da tanki saman gidan shi nan ga famfo nan an jawo daga can sama shi ne za a jona ma mota ita kuma ta hauda ma ruwa can ta biya amma babu wani wanda za ka ji yana yau baya da kudin ruwa kowa ne ne shi kowa ya karhin wannan ko wuta duk kowa ya karhi duk wata na'ura da kake so ka sa gidanka don ka sha sanyi duk za ka iya kawowa kas kana iya sau na'ura kuma kana iya biya duk ba ka da matsala ko da akwai aiki ka kayi to kai nan kai nan sai ka ka samu kudi da ka buga ka buga ka buga nan kawai sai ga kudi kamar wani shidda bare ne yake a sami su kawai da kayi kayi nan kawai sai ga kudi ga hannunka dan da nan sai ka ga jikka talatin arba'in rana ɗaya ga hannunka kuma ga wutar da ruwan da'ar hake gare su ba wani tsada ba Allah ya samu dace to da kuma Allah ya ce akwai damuwa na san damuwa ce ta yawan aiki da sauransu da kuma tunani falam yamdi malam yace bai wuce siwa amaini shekara biyu ba itnaini guda biyu kadai hatta tamma wad'il kitab har sai da rubuta littafin ya cika alal wajhi alladhi rajawtu abu sa fuska wadda na yi fatan in yi mana yadda na tsara littafin haka Allah ya taimake ni littafin ya zo allati amil al ikhwan tsarin da wato wasuratin lati da kuma sura wadda amil al ikhwan yan uwa su ma suka yi gurin a samu wannan littafin haka nan kuma sai Allah ya tabbatar da haka muna ganewa ku wa hadha huwa alkitab mala yace wannan shine littafi yuqaddamu wa hawa alkitab ga littafin nan yuqaddamu ana gabatar da shi ila salihin zuwa mutanen kwarai min ikhwati alislam daga ƴan uwan musulunci bi kulli makanin a cikin kowane wuri ma'ana littafin an riga an kare ga malam yana maganan ga littafin nan gaban ku ya ku mutane yuqaddamu kitaban ana gabatar da shi matsayin shi na rubutaccen littafi walau lam akun muallifahu da ba ni na rubuta littafin ba wa jami'ihi ko wa jami'ahu kuma da ba ni ne wanda na tattara littafin ba wannan wasalin na kasa kuskure ne wa jami'ahu ne domin shine khabar na akun walau lam akun ana muallifahu wa jami'ahu lawasabtu ya ce inda ba ni na rubuta littafin ba inda ba ni na tattara shi ba lawasabtuhu to da na siffanta shi bima asahu da abinda nake fatan an yazi da fi kimati ya ƙara karuwa a cikin kimar shi shi littafin wa yukthira kuma ya yawaitu min ar-raghbati fihi daga ainihi kwadayi a cikin shi amma da yake ni na rubuta shi to ga littafin nan amma da a ce wani ya rubuta to da zan kururuta littafin sosai in yabe shi in wasa shi fiye da yadda kake tunani amma ni in na ya abu kuma yanzu yana yaban shi kaga ai sai in je ba ta ladata to shi amma tunda na rubuta ga yana sai ku karanta wal iqbali alaihi da kuma yawaita ainihi mai da hankali ga littafin da fuskantar littafin walakin malamin ce sai dai hasbi ya ishe ni min dalika daga cikin wannan ma a taƙidu fihi abinda nake ƙudircewa a cikin shi annahu cewa shi littafin kitabul muslimi littafin musulmi ne alladi wanda layan bagi bai kamata an ya khluwa minhu baitun muslimin a ce wani gida na musulmi a ce babu wannan littafin a cikin shi littafi ne da ya kamata a ce gidan kowane musulmi akwai shi mutum na karanta ma iyalin shi ina karanta ma 'ya'yan shi su ji ainihin yadda Allah subhanahu wataala yadda musulunci ya tsara mana rayuwarmu cikin komi musulunci ya yi man magana babu wani bangare da musulunci bai tabo ba babu inda karantarwa musulunci ba ta taba rayuwarmu ba sai dai in mu ba mu karanta muka sani ba to kenan ya gabata mala ya ce littafin a ce gidan kowa akwai shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa daga yau ya zamanto gidan kowa akwai shi Allah ka samu dace abinda muka fari daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara Allah ka sa farawa da muka yi ta karatu wannan littafi da zaman to farawa ce ta alheri Allah ka sa mana himma da rike abinda muke karantawa a cikin wannan littafi Allah ka sa ya zaman to wata hubbasa ce da wani sabon kokari za mu tashi da shi Amin.
Allah ka kara mana himma da kokari Amin.
Allah ka saka mana da alkhairi Allah ka ba mu lada Amin.
abinda za mu karantawa domin kai Allah subhanahu wataala ka ba mu lada ya Allah Amin.
daidan da za mu yi Allah ka datar da mu kuskure kuma Allah ka sa mu gyara Amin.
Allah ka amsa mana dai ibadodin mu gaba daya waɗanda muka yi cikin wannan wata da kuma waɗanda yanzu muke yi Allah subhanahu wataala karbe su gaba daya ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka yayi mana dukkanin matsalolin mu gaba daya Amin.
Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Amin.
Allah ka rufa mana asiri Amin.
Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka hada kan mu ya Allah Allah ka raba mu da rabo kai Allah ka samu so junan mu ya Allah Amin.
Allah ka samu kaunaci junan mu taimaki junan mu mu tausaya mu junan mu ya Allah Amin.
marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Amin.
marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Amin.
Allah ka hada mu da su gidan aljanna Amin.
Allah ka samu kare da duniya lafiya Amin.
matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Amin.
Allah ka shirya matasan mu ya Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Amin.
yararru Allah ka tsare su ya Allah Amin.
lalatattu kuma Allah ka gyara su ya Allah Amin.
Allah ka ba mu lafiya da ayyukan yi ya Allah Amin.
Allah ka raba mu da talauci da zaman banza ya Allah Amin.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد Amin.
وبارك على محمد وعلى ال محمد Amin.
كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين